إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallacin da albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sunan abi dawud a majalisin mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna biyar ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1447 wannan kuma shine darasin mu na a saba'in da biyu wannan shine darasi na saba'in da biyu a ƙarƙashin babubuka masu bayani akan ladabin karatun alkur'ani mai girma da kuma sallah ta wutiri kahin mu ci gaba taken karatunmu ya juye daga wanda a dashi za mu buɗe sakamakon munasaba taken karatunmu shine umlil muallimi wafihi tabjila kada almuallimu an yakuna rasula أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشأ أنفسا وعقولا wannan ɗaya daga cikin mawakan al'asru al-mamluki ne ko asrul hadith yake bayyana girman malumai da girman malami a cikin wannan abiyatacin guda biyu ya ce ka ba malaminka dukkanin girmamawa domin shi malami yana kusa ga ya zamanto manzo yana kusa ga ya zamanto annabi kuma wannan magana tasa ba shaci faɗi ba ne ko tatsuniya asalin ta faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne yace in ma baka yarda ba da hadisi in baka yarda ba yace hankalinka ma zai iya nuna maka haka yace a alimta ashrafa au ajalla min alladhi yabni wa yansha'u anfusan wa uqula yace shin kai ka san wanda yake darajar wanda yake gina hankulan mutane domin mafi darajar abin da ke a cikin mutum shine hankalinsa asali addini ma in baka da hankali ba a yi da kai al'aqlu manatu taklif ko to kenan hankali shine mafi girman abin da mafi tsadar abin da ke ga mutum da shi ne Allah ya bambanta 'yan adam da dabbobi da shi ne Allah ya fifita annabi adam alaihi salatu wassalam da mala'iku in aka ɗauki fanni na ilimi domin shi ma ilimi wani ɓangare na hankali ginan ya ce babu wanda ya kai darajar wanda yake gina hankula wanda yake gina ƙwaƙwalwa wanda yake gina hankalin mutane na buɗe wannan baitin ne don saboda in jinjina da kuma godiya ga malaminmu a sheikh abdulmalik khamis da wannan ziyarar da aka kawo muna allah ya shaida malam yana daga cikin malumanmu wanda suka yi tasiri a rayuwata wanda zan iya cewa a yanzu dai zancinan da nake muku a cikin maluman da na haɗu da su a karatu na na sama bancin na kasa domin shi na kasa ba a zancen shi don wannan shine asali wallahi babu malamin da har yanzu nake cin moriyar ilimin da na samu a wajen shi kamar sheikh abdulmalik don kun san har yanzu ina zuwa majalisin malam ɗaukar karatu kuma dalilin alaka ta ta kullu da malam sosai shine balaguro da muka taba yi tare da malam wanda shi ma kawai Allah ya hada wannan balaguron ne dan in amfanu mun je a tawa na je tawa wajen wata daura aka yi daidai ban ma san malam yana zai zo garin ba aka yi daidai malam ya zo shi ma daura na gabatar da daura wanda da gaskiya abin mamaki har da malam ke zamnawa a wajen daurar da muke muna karatu malam zamnata da shi cikin har ina jin nauyi ina cewa malam bai kamata ku zauna ba bayan mun kare daura zan koma ya mai sai aka yi daidai bala'in nan a wannan shekarar ce hanya ta lalace babu shiga ba hota a yamai ba yanzu ba zan iya komo ya mai ba tunda babu babu hanyar shiga to dalilin wannan kuma sai shawara ta juye malam zai je zandar zai je difa na ce to malam ai kafa ba za kafa mini ci ban baki ba wannan balaguran ba za a barni ba tare da malam muka je da magaran muka je difa kuma alhamdulillah duka da'awoyin tare da malam aka yi daurori muka kwashe ilimi kuma mu aka ba mu damar muka dan sanar da abin da muka sani a cikin wannan balagur na tashirantu da malam sosai abu na farko shine yanda malam rayuwar shi gaba ɗaya kawai neman karatu ce ana zamne malam amma rike da rike da littafin shi yana dan rubuce rubuce kuma irin abin da kake ganin ba komai bane malam sai ne sai na ga malam a can ƙasa ƙasa irin su suratul falak suratul nas su idza jaa malam na karatu a wannan wurin yana hidda wasu fa'idodi a ciki na ce to ka gani waɗanda muke ganin su ne madubinmu na ilimi amma ko da yaushe a cikin karatu suke to ina ga mu wanda muke yan kasa kasa gare su wallahi abokantakar mala a wannan balaguran ta ƙara mini ƙwarin gwiwa na zagi damce a wajen karatu mu a cikin wannan balaguran na samu shawarwari masu yawa daga malam ina muku tabbacin hatta tafsirin da muka sa muke yi a wannan masallacin na raddu shubahati al-mustashriqina hawla al-qur'an raddi akan shubuhohin turawa akan alkur'ani da sauran shubuhohi duka wannan ishara ce ta shawara ta malam to zan iya cewa dai malam madubi ne a gare ni kuma har yanzu idan na kalli malam ina ƙara jin ƙwarin gwiwa lisanul hal na malam yana gaya mini haka kuma maganar shi tana gaya mini domin duk in mun haɗu da malam ko yanzu da muka haɗu kahin a yi sallah na gaisa da malam da ina gaya malam darasin da muka domin bai san da mun sa darasi ba a ramadan sai yake cewa kamar yadda ne nake ce maka ne a yi ƙoƙari matasantakar nan a yi amfani da ita duk mun in mun haɗu da malam haka ke ce mini ya ce kada ka taɓa gajiya domin ita lokaci na matasantaka lokaci na ƙuruciya lokaci ne takaitacce wanda kun babu lokaci kamar sa kenan ka yi ƙoƙari ka yi amfani da shi haka ni ma ina muku wasiya da muyi kokari muyi amfani da wannan lokacin na wadatantaka ikhtanim shababaka qabla haramika muna fatan Allah ya saka ma malam da alkhairi kuma Allah ya kara ma rayuwar malam albarka domin mu ta amfanuwa da ilimin su yana daga cikin abin da ke kara dirge ni game da malam shine tawalu ana gane da kyau ko yanzu dan Allah a tsammanin ku wanda ya kai wannan darajar zai iya zuwa a majalisin dan karamin dalibin shi ya zo ya zauna haka ba kowa ke a cikin malamai ba kowa ke wannan ba ba kowa ke wannan ba to wannan duka yana siffanta muna kuma yana fassara mu ne fadin Allah madaukakin sarki walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun wannan su ake cewa al-ulama'ur rabbaniyun wanda za su baka ilimi a magance kuma su baka shi ami su baka shi a aikace muna fatan Allah ya sanya mu da daga cikin su insha Allah za mu tashi kenan babun fi rajuli yasma'u sajdata wa huwa rakibun wa fi ghairi salati babu mai bayani akan mutunan da yake jin ko ya ji ana karatun qur'ani sai aka karanta sujudu tilawa inda ake yin sujada wa huwa rakibun alhali yana akan abun hawa wa fi ghairi salati kun ba a cikin sallah yake ba ma'ana mutum ne yake akan abun hawa sai ya ji ana karatun Kur'ani kuma an kawo inda ya kamata a yi sujada kun ba cikin sallah yake ba mai yiwa ma ko arwalla bai da sai ji an yi wannan sujadar shin shi ma zai yi sujadar ko ba zai yi ba wannan abubuwa guda uku zai bayyana mana a cikin wannan babin wanda zamu gan su a cikin wannan hadisan zamu karanta hadisan gaba ɗaya sai mu zo mu fede biri daga wuya daga kai hawu tsaya حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة أشكر بود مكة أنزع الله يا كرنتا وتآية كده سجدة أتكي فسجد الناس كلهم سيمتاني قبادهم سكي سجدة arrakibu wasajidu da wanda suke akan abun hawa wasajidu fil ard ma'ana daga masu yin sujada akan abun hawa wasajidu fil ardi da kuma masu yin sujada a ƙasa ma'ana wanda suke ba akan abun hawa ba hatta innar rakiba la yasjudu ala yadihi har sai da kai ma wanda yake akan abun hawa yana yin sujada akan hannunsa misali wanda yake a bisa kan jaki ana gane da kyau ko ai jaki na jasa ne kenan ba za ka yi sujada akan jaki ba sai ya ɗora hannunsa yemi ya yi sujada a kai wannan hadisin bai inganta ba amma ga hadisin da ya inganta wanda yake kusa da ma'anarsu حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا أحمد بن أبي شعيب حدثنا ابن نمير المعنى معنى لدك ننسو عن عبد الله النافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة وظل الله يكسن تينا كرنتامنا سورة القرآن قال ابن نمير ابن نمير في غير الصلاة ba a cikin sallah ba sun mattafaka sannan a riwayar sai suka ittifaki a wannan lafazin fa yasjudu sai yayi sujada wa nasjudu ma'ahu sai mu sujada tare da shi hatta la yajidu ahaduna makanan li mawdi'i jabhatihi har sai ɗayan mu ma ya kai ga ba zai samu wuri na dora goshinsa ba ana gane da kyau ko kun ga hikimar wannan littafin kamar yadda malai nuna muna su wannan littafan albarkar su irin wannan na sunan kin nan za su kama maka hadisi da'ifi kuma a kasan shi su kama maka me sahihi ana gane da ke ko sai ya zamanto an kawo maka hadisi da'ifi ne min babi araftu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man la ya'rifu sharra min alkhairi yaqa fihi kinan su wannan hadisan da aka kawo wannan littafin da aka kawo hadisi da'ifi wai ba don ku yi aiki da shi ba dan a nuna maka hadisi da'ifi ne ko da wani ya kawo maka shi kasan da bai mi ba bai inganta ba imamu albani ke cewa fi sahihi ghunyatun an da'ifi hadisai kuma sahihai sun wadatar mana akan da'ifai to kun ga da ya kawo wancan da'ifi sai ya kawo wannan sahihin wanda kuma wannan sahihin duk ma'anar da muke so wancan da'ifin ya bamu tana babu shi yasa suke cewa da kaga hadisi da'ifi to in ka bincika sai ka samu wani hadisi sahihi wanda ya wadatar akan shi to kenan wannan hadisin ibnu umar yake cewa wata rana manzo Allah yana karanta alqur'ani suna zamne idan ya kawo inda ake yin sujada in ya karanta ya yi sujada sai su ma gaba ɗayansu da suke majalisin sai su yi sujada ya ce hamma sai ya kai ga wasu ba sa ma samun inda za su aza goshinsu a ƙasa sai dai su sadda kansu su yi imani ma'ana su yi nuni a takaice dai wannan yana nuna yadda sahabbai suke kula da sujada ta karatun alkur'ani yadda suke kula da yinta حدثنا أحمد بن الفراتي أبو مسعود الرازي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن مزا الله يكسن تينا كرن تامنا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر إذن يهدو دا إن دا أكي سجدا سي كبر وسجد سي سجدا وسجدنا معه سي مسجدا تردشي قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث الإمام الثوري وانا حديث ينا بريجيسا قال أبو داود أبو داود يعجبه لأنه كبر abun da yasa wannan hadisin yake birge sa don a ciki an ce yana yin kabbara domin hadisan da suka zo bayanin wannan sujadar ba su nuna ana kabbara ba to shi wannan hadisin da ya zo a cikin bayanin akwai kabbara to sai ya kasance yana birge al-Imam Sauri dan saboda akwai saraha ta ganin cewa manzo Allah yana kabbara a wajen sujadar sai dai idan aka gai idan aka gai lafazi na kabbarar hadisi ne munkar kenan idan ba a kawo kabbara ba kuma hadisi ne wanda yake tabbatacce a takaice darasin da zamu doka a wannan gabar shine ko da ba kai ki karatun Qur'ani ba in ka ji wani yana karatu inda ya ka inda ake sujada yayi sujada to kai ma sai kai me kai ma kai sujada in kai haka zaka samu lada albarkacin kaza kadangare za ta sha ruwan kasko ana gane ke ko ba kai kai karatun ba amma dalilin sujada da kai zaka samu wani wani kaso a cikinsa bayan wannan kuma yana nuna ana yin kabbara ana gane da kyau ko ana yin kabbara a wajen sujada ta attilawa bayan wannan kuma wajen yin sujudu tilawa ba dole sai a cikin sallah ba ko ba a cikin sallah mutum yana iya yi bayan wannan kuma mutum yana iya yin ta ko da ba alƙibla yake kallo ba domin wannan hadisin a majalisi ne manzon Allah yake yayin za ka ce majalisi ko kowace bangare za ka samu ta yanzu misali wannan wurin kowa daga cikin ku alkibla yake kallo akwai wanda ba alkibla yake kallo ba to manzo Allah in ya karanto ayar gaba ɗayan sai su sujada ka ku san tabbat ko akwai wanda ba alkibla za su mi ba za su kallo wajen sujada ana gane da kyau ko kenan kana haka kana karatun qur'ani sai kabbara ta zo ta kama ita haka nan amma al ahsan in amkana ka kallimi ka kalli alkibla tashrifan laha dan saboda girman alkibla kin amma in bata samu ba to yanda abu ya zo sai a yi shi a haka fattakullaha mastata'atum babu ma ya kudu idan sajada idan mutum yi sujada ta karatun qur'ani me zai ce حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا خالد بن الحذاء عن رجل, عن رجل عن أبي العالية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل manzo Allah ya kasance yana cewa a sujada ta alkur'ani da dare ana gane da kyau ko ma'ana sujada da ake cikin karatun qur'ani da dare yana cewa fi sajada a cikin sujada miraran ma'ana su da yawa ba su guda yake maimaitawa ba sajada wajhiya lillazi khalaqahu huskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta wa shaqqa sam'ahu wa basarahu kuma ya keta sam'ahu jinta ma'ana ya hudda mata ji kunnuwa wa basarahu kuma ya hudda mata gani idanuwa bi haulihi wa quwwatihi da ikonsa da dubararsa shine haulihi bi haulihi da dubararsa wa quwwatihi da kuma karfinsa kenan wannan ita ce addu'ar da ake yi aka yi sujudut tilawa ko a cikin sallah ko a wajen sallah wannan ita ce addu'ar da ake ko mu ce zikirin da ake sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu akwai riwaya ta zo fatabarakallahu ahsanul khaliqin amma anan bihaulihi wa quwwatihi ta tsaya ana gane da kyau ko kenan wannan wannan addu'ar ko wannan zikirin ba su guda kawai ake faɗi mutum yana iya ta maimaitawa adadin da ya so domin gashi Aisha ta ce mirara babun fi man yaqra'u as-sajrata ba'da as-subhi babu mai bayani game da wanda zai karanta aya mai sujada bayan bayan asuba kun san bayan asuba yana daga cikin aukatun nahi lokutan da aka hana yin aka hana yin sallah to irin wannan lokacin in ka karanta qur'ani sujada ta zo zaka yi حدثنا عبد الله بن الصباح العطار حدثنا أبو بحر حدثنا ثابت بن عمارة حدثنا أبو تميمة الهجيمي قال لما بعثنا الركب لوكتن دا مكتورة مهيا معنى مكتورة متاني akan abubuwan hawa zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala abu daud abu daud ce ya'ani ila almadina yana nuhin an tura su zuwa madina yace kuntu aqussu ba'da salati subhi na kasance aqussu ana gani dake ko ai a'izu anan aqussu yana nuhin ina muta ina ma mutane wa'azi ba'da salati subhi bayan sallah ta asuba fa asjudu idan na kawo a wajen wa'azi na gai sujada na gai aya wadda take da sujada sai in yi sujada fanahani ibn umara sai ibn umar ya hana ni yin sujada falam antahi sai ban ki in bari ba salasa mirarin hassa uku yana yin haka sun ma'ada sannan sai ya ƙara ya ƙara mini magana faƙala sai ce inni sallaitu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni na yi sallah bayan ma'aikin allah wa ma'a abi bakrin tare da abubakar wa umara wa uthmana da umar da uthman falam yasjudu hatta tatlu ash-shamsu busi ba sa yin sujada har sai rana ta bullo ma'ana bayan sallar asuba ko da suna karatun qur'ani suka kawo wajen sujada ba sa yin sujada sai rana ta bullo sai dai wannan hadisin da ifi ne dan haka la yuhtajju bihi wa la yu'mal bihi bari ma dai abin da ya tabbata shine jiddu zalika kowanne lokaci kake karatun Kur'ani ya halatta kai wannan sujadar da ake yi ta karatun Kur'ani kowanne lokaci domin sabani ne aka samu tsakanin malamai har ita wannan sujadar da ake ta karatun alkur'ani laha hukmus salati amla tana da hukuncin sallah ko a'a to in ka gane wannan sabanin shi zai baka duk mas'ala ta wannan sujadar ka iya ka iya walwale ta in aka ce wannan sujadar tana da hukuncin sallah kenan ba a yin ta sai da arwalla kun ba a yin ta sai an kalli mi alƙibla ko na ji wani ya ce gabas saba da cewa alƙibla ko tun yanzu dan lokacin nima haka nake cewa sai da daga baya aka kwabe ni domin ku ne a nan gabas take alƙibla gare ku wani gari in kashi kudu ita ce alƙibla su ana gane da kyau ko yan magana suka ce me yake da suna ban gane ba an yi kudu da kare ma'ana ka san kare an yi kudu da shi ai ka san ku sai dai a sha romo ko ma'ana a Nigeria da an yi kudu da kare ai ka san da aje a yanka ne to ma'ana akwai wanda alƙiblar su kudu ce na inda dai da an yi karan ake cewa akwai akwai magana to akwai wanda sunan ne alƙiblar su kenan in ka ce gabas kenan ba da su kake ba dan shi yasa kenan ka saba cewa alƙibla shi yahi da ka gari gabas ko ka ce yamma ko kudu ko arewa na wannan kenan wata fa'ida ce daban kenan sai ya kasance in dai an ce sujadar sallah ce ba za a yin ta ba sai da mice da arwalla ba za a yin ta ba sai an kalli alqibla ana gane da ku kuma ba za a yin ta ba lokutan da aka hana yin me aka hana yin sallah to wanda suka je akan cewa sujadar tana da hukuncin sallah suke ba da wannan hujja suke ba da wannan wannan fatawa amma magana mafi inganci ba ta da hukuncin sallah kenan tunda ba ta da hukuncin sallah za a yin ta ba arwalla za a yin ta ba a kalli alkibla ba za a yin ta a kowane irin lokaci wallahu ta'ala a'lam za mu shiga babi mai bayani akan sallar wutiri ya ka ce wutiri tarawihi da qiyamul layl duk suna ciki to kafin mu shiga cikin akwai wanda yake da tambaya akan mas'ala ta sujudut tilawa sujada ta karatun alqur'ani sai mu shiga a cikin babi na wutiri in akwai mai tambaya akan wannan na ina tsammani matsalolin duk sun hito tunda an gayi me ake cewa a ciki an gayi kuma kowane hali kana iya kuma an gayi ba dole sai kai ke karatun me ba kai ke karatun qur'ani ba wallahu ta'ala a'lam na'am aha eh cikin sallah ta farilla ana yin ta ko ba a yi a jazakumullahu khair wannan tambaya tana da muhimmanci cikin sallar farilla ana yin wannan sujudar ko ba a yi ana yi ana gane da kyau ko amma yana da kyau limami imam mutane bayani kamin yayi dan mutanen da busan irin wannan sujudar ba kana tsakiye karatu sai kai je ka fada kai sujada sai ce ma subhanallah yace liman ya rude ya aza sujada ce zai alhali ruku'i ne zai alhali kuma sune suka rude ko ba su san me ka karanta ba kuma irin wannan sujadar in zaka yi ta a cikin sallah musamman in kai ne limami ka tabbata da sallar da kake wanda ake bayyana karatu ce ba zan ku guna gane ba misali sallar azhar liman ya karanto sallah mai sujada kai sai ya zo sujada ai ko ni ne zan ce subhanallah tunda ban san ban san dalilin da yasa kai sujada ba amma in karatu ne wanda ake bayyanawa na san wasu judu wakata da kaje kai sujada na san na akwai dalili amma to shiru kake kenan ni ban san dalili ba dole in ce ma subhanallah ana gane da kyau ko kuma misali ya kasance babban masallaci ne wanda akwai mutane waje suke domin ta Allahu akbar in ba kana ajur ba a cikin sallah ma'ana in ba da kai aka fara sallar ba ana gane da kyau ko kuma kana ganin liman ba ka iya sanin Allahu akbar ta mice ce ta ruku'i ce ko ta sujada ce yanzu kana can waje ana sallah nan kana zuwa shi kaji an ce Allahu akbar babu kowa wanda zai nuna maka ga abin da ake da Allah ya za ka yi akwai wanda ruku'i zai wani sujada zai ta yi Allah akalla ma mutum ruku'i zai don shine na farko to kun ga irin babban masallaci irin wanda akwai mutane waje to irin wannan abin da ya alkhairi kada a yi na taɓa ba da labari a cikin karatun bulugul maram da muka irin wannan ya taɓa faruwa a masjidul aqsa masallacin kudus ana gane da kyau ko irin wannan ya taɓa faruwa mutane duk aka rikice ana ƙare sallah sai ga kwaramniya ya aka yi ya aka yi liman ya sallame wasu su kuma suna can cikin sujada ana gane da kyau ko wasu na cikin rubu'i to to ashe wasu jidu tilawa akai to wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam na'am nan ma akwai wata matsala jazakumullahu khairan shine yanzu misali ikra ita sujudu tilawan ta ina yake karshe yake sauran surorin kuma dukkanin a araf ma ko a araf ita ma karshe yake irin wa'annan inda ƙarshen sujudin tilawa shine ƙarshen sura ana gane da kyau ku kuma dama ba ka da niyyar ka ƙara wani karatu to a wannan lokacin abin da ya yi shine ka je ka yi ruku'i ka bar sujudin tilawa ana gane da kyau ku domin ƙa'ida ce a wajen malumai idan farilla ko rukuni da sunna suka haɗu to ana barin sunna a yi a yi rukuni ka zo ƙarshen wasu judu waktarif yanzu abu biyu ke gare ka in ma ka yi sunna ita ce su tilawa ka je ka yi sujada wannan ka taso ko kuma ka yi mi ruku'i da ruku'i da sujada wanne ne farilla ruku'i shi rukuni ma ne dole ne to ka bar wannan sujudu tilawa ka yi rukuni amma dama in misali ka saba kana hada sura biyu ko sallah ta nafila ce to wannan kana iya kaje in ka taso kuma ka ƙara wata sura ka ƙara wani karatu sannan sai ka yi ruku'inka ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam ayi ya maimaita a wannan kun baya da asali wannan kamar irin abin nan ne da ake ce ma na rasa yanda zan yi to bari in yi yanda ta kama duk abin da ya zo mini cikin kai ana gaya da kyau ko ya rasa yanda zai yi ne amma in ba shi babu dalili ba a yin haka wannan zai iya kasancewa ma bid'a wallahu ta'ala a'lam kun gane tambayar kaman wasjud waqtarib sai ya je sujada ana gane da kyau ko yanzu da ya taso sai ya kara maimaita wasjud waqtarib ai kuma kamata ya kara yi sujada kuma ana gane da kyau ko wannan shi ne ke wannan shi ake cin ba aikin banza harare cikin duhu to aikin ai sujada ce aka so in ka karanta ka yi to ka karanta ka yi kuma ka karanta ba ka yi ba kenan ba ka yi komai ba har yanzu ana bin ka bashin dai abinda baka so a bika Allah ta'ala alam na'am mhm mhm ke suka yi ruku ina sai suka gani sujada ce ya yi kamata su na'am ya za kuma lafi ita ma wannan tana da mahimmanci su suna can waje sai suka ji allahu akbar ashe su judu tilawa ne shi su kuma sun aza ruku'i ne sai suka yi ruku'i shi kuma limami ashe mi ya tayi sujada ce da ya allahu akbar na tasowa da suka dago su sai gani ashe ya koma tsaye kenan su judu tilawa ne su ya sallar su take ba su da komai ka'ida suka ce kullu sahwin sadara min al-ma'mumi fayatahammaluhu al-imam duk kuskuren da mamu zai duk wanda yake bayan liman in yayi kuskure liman zai doke mishi kuskuren ana gane da kyau ko da a ce misali ka ta sujada ta uku ana gane da kyau ko cikin rabkanwa ta kama kai sujada ta uku da a ce kai kade kake sallah in kai sujada ta uku miki ya kanka a sai kayi ba abi ko kayi kari to amma in bayan liman kake ba baka da komai ana gane da ke ko baka da komai liman ya dauke maka wannan kuskura sai in dai kuskure wanda yake na cikin rukuni ne ma'ana ka rasa rukuni ne shi wannan ba a dauke maka shi misali sujada kana cikin sujada ta biyu eh sujada ta farko ce kai ba kai ta biyu ba ana gane da ke ko liman ya tashi to a wannan lokacin za ka yi ƙoƙari ka yi sauri ka yi sujada ta biyun ka cimmo maliman in ba haka ba wannan sujada da ka bari to kawai baka samu raka a guda bane in liman ya sallame sai ka ƙara me raka a guda kenan rukuni shi liman bai ɗauke mutum shi shi wannan me yake da suna ba a ɗauke ma mutum shi wallahu ta'ala a'lam babu tafri'i abwabil witri ba mai bayani da kunjiya ce babu tafri'i kawar a matsayin kitab ne kaman kitabu alwitri kenan babu tafri'i abwabil witri ai kitabul witri littahi zango na zaman kansa mai bayani akan witri babu istihbabil witri babu mai bayani akan mustahabbancin yin witri malam ya ce mustahabbanci domin akwai masu ganin witri farilla ce zamu gani akwai hadisan su حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن آسم عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا يا كما أبوتاء القرآن كريك ينوتري فإن الله وتر يحب الوتر domin Allah wutiri ne ma'ana Allah ɗaya ne kuma yana son wutiri Allah wutiri ne yana son wutiri abinda ake ce ma sallar wutiri shine duk sallar da za ka yi ta kasance a ƙarshe akwai raka'ar da bata da uwa shi ake ce ma adadi na mara da hausa da faransai suna ce masa number empire kuma ana yin ta da dare ne ita ake ce ma sallar wutiri abin da yasa aka danganta kira zuwa ga ma'abota alkur'ani domin sallar wutiri abin da ake karanta shine alkur'ani shi yasa aka ce ya ahlal qur'ani wasu kuma suna ce a'a an ce ya ahlal qur'an ne domin duk musulmai ya ahlul qur'an ne ko kenan ya ku musulmai ku rika yin wutiri domin Allah wutiri ne yana son wutiri حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن أمر بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد فقال أعرابي سيواني بقوي يتي ما تقول ميكاكي تيوا أنا غير كيوكو فقال سيتي ليس لك ولا لأصحابك باوي كي كدي aka faɗi wannan ba don kai kare aka faɗi wannan magana ba ko mutanenka wannan riwaya ce ta bi kamar asali wannan magana manzon Allah ya yi ta ne ga wasu jama'a ga wasu mutane da suka zo wasu fataki sai ce ku yi wuturi ya ku mutanen qur'ani domin Allah wuturi ne ya san wuturi sai wannan mutumin ya ce ya manzo Allah wannan namu ne mu kadai sai manzo Allah ya ce laisa laka wala li ashabika a'a ba naku bane ku kadai a'a wuturi shi na kowa da kowa ne an yi maganan ne gare ku amma asali da kowa ake domin kullu hukmin sabata fi haqqi wahidin min al-umma fayasbutu fi haqqi jami'il ummati tab'an illa bi dalil ikhtisas idan manzo Allah ya ce mutane kaza su yi kaza kowa ne yi kaza to ana nuhin dukkanin musulmai ya shahe su ana gane da kyau ko to kun ga wannan hadisin dalili ne akan wannan ka'idar usuliyya حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد المعنى قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة قاوني سنة حذافة شما بنجا أنا سنيا شبا شما سنة نباقو وندا yake daga cikin sunayen magabata hudhafa akwai hudhaifa ko yawa to ba hudhaifa bayan hudhaifa akwai hudhafa wannan sunan zai yi kyawu ga yan tawaye littafin da muka ce zamu rubuta insha Allah zamu hidda fanni na sunayen yan tawaye kun san mafi yawanci mutane yan tawaye sun san a samu suna iri ɗai Hassan Husaini ana gani da kyau ku Jamila Jamilu ana gani da kyau ku to in kana so ka samu maza biyu sai ka ce Hudhafa Hudhaifa ana gani da kyau ku wanda shine kenan na'am kenan Hudhafa ɗaya daga cikin sunayen magabata qala abul walid al-adawi qala yace kharajna kharaja alaina rasulun sahabi ma ne asali fa huzafa sahabi ne kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala manzo Allah ya huta a wajen mu sai yace na'am wanzu Allah ya huta a wajen mu sai ce inna Allah azza wa jalla qad amaddakum bi salatin wa hiya khairul lakum min humurin ni'am lalle Allah ya kara muku bayan sallar farilla ya kara muku da wata sallah wadda ta yi alkhairi da abaku jajayen raqumma wa hiya alwitru ita ce wutiri jajayen raqumma a lokacin su ne dukiya mafi tsada faja'alaha lakum kuma sai ya sanya muku wannan sallar lokacin tafi ma bainal isha'i ila tulu'il fajri daga lokacin sallar isha'i har zuwa kulluwar alfijiri wannan shine lokacin sallar witiri kenan sallar witiri da an yi sallar isha'i har zuwa kamin alfijiri fito duka lokacin witiri ne a takaice wa masu girma sallar witiri salla ce wadda ma'abocinta Allah yana son shi domin Allah yana son witiri kenan mai yin witiri Allah zai so shi kenan in kana so ka zamanto masoyin Allah ana gane da kyau ko to ka lazumci sallar wuturi yan magana suka ce son Allah ya yi son dangi ko in Allah ya soka to duniya ta kika ba za ka cutu da komai ba to in kana son Allah ya soka lazumci sallar wuturi za ka ga ikon Allah babun fi man lam yutir babe dangane da wanda baya wuturi ana gane da kyau ko حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو إسحاق الطلقاني حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم صلى الله عليه والوتر حق شيوتري حقيني إذا كنت حق أنا نهي الحقيني إذا كنت كما الحقي شيني أبن إمبك يبسي أمي جاء أنت مبيك أقول kenan shi wutiri alhaki ne faman lam yutir fa laysa minna da haka duk wanda baya yin wutiri baya daga cikin mu musulmai na gari alwitru haqqun wutiri alhaki ne faman lam yutir fa laysa minna alwitru haqqun faman lam yutir fa laysa minna wanda shi ake cewa at-tawkidul lafzi wanzu Allah ya maimaita abun hasa uku duk wanda bai wutiri baya daga cikin mu duk wanda bai wutiri baya daga cikin mu to da wannan hadisin ya inganta to da sai kasance ashe wutiri wajibi ne in baka wutiri kai ba cikakken musulmi bane to sai dai hadisin bai inganta ba haddathana al-qanabi an malik an yahya ibn sa'id an muhammad ibn yahya ibn habban an ibn muhayriz an rajulan min bani kinanata yud'a al-mukhdajiyya wani mutum da ake ce ma al-mukhdaji wanda yake cikin kabilar kinana سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يا جواني متنديكي أشام أنا تمش أبو محمد يقول نتوى إن الوتر واجب أي شي وتري واجبيني معنى يا جواني مالمي نتوى وتري واجبيني qala al-mukhdaji sai al-mukhdaji shi wannan mutumin wanda yaji wannan mutum ya ce wajibi ne yace faruhtu ila ubada ibn as-samit sai naje wajen ubada ibn as-samit sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu sai na bashi labari fa qala sai fa qala ubada sai ubada yace kadaba abu muhammadin abu muhammad yayi kuskure intabihu abu kadaba kalima ce wadda magabata su in suka faɗe ta idan babi na ilimi ne suna nuhin akhta'a ana gane da kyau ko akhta'a kenan magabata yin sun ce kadaba fulanan ko kadaba fulanun ana gane da kyau ko a gyara al'irabi ko wani yayi ƙarya to suna nuhin akhta'a in babi na ilimi ne ana gane da kyau ko kenan baya daga cikin ladabi na magabata in mutum ya kuskure a cikin ilimi su ce mishi ƙarya yake yi wannan bayani in kana so ba mun faɗe shi bane a cikin kai shurahul hadisi suka faɗi wannan magana wanda suke sharhin wannan hadisi magabata suka ce kaza ba da yace anan sahabin ba ya ƙaryata shi bane yana nuna yayi kuskure ne a maganar da ya faɗi domin ijtihadi ne yayi wal mujtahidu yakhta'u wa la yaktib kuskure yake yi ba ƙarya ba yake yi kuma kuskuren da yake kuma ana bashi lada kenan shi malamin abu muhammad ijtihadi ne yace wutiri wajibi ne kuma har yanzu akwai masaba na manta wace masaba ce hanafiya ce ko wace ce akwai masu wannan ra'ayi na cewa wutiri wajibi ne yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai ubada bin samit ya bada dalilin da yasa yace ba gaskiya bane na cewa wutiri wajibi ne yace domin naji manzon Allah yana cewa خمس صلوات كتبهن على العباد كتبهن الله على العباد salloli guda biyar ne Allah ya farlanta akan bayu faman ja'a bihinna lam yudayya' minhunna shay'an duk wanda ya zo da su bai tauye komai daga cikin su ba bai wulakanta su ba istighfafan bi haqqihinna dan saboda raina nauyin su da alhakin su kana lahu inda Allah ahdun to yana da alkawali a wajen Allah an yudkhilahu aljannata ya sanya shi aljanna wa man lam ya'ti bihinna wanda bai zo da wannan sallolin ba cikakku guda biyar falaysa lahu inda Allah ahdun to baya da wani alkawali a wajen Allah in sha'a azabahu in ya so ya azabtar da shi wa in sha'a adkhalahu aljanna in ya so kuma daga baya ya sanya shi aljanna ana gane da kyau ko wannan hadisin kenan shine dalili akan cewa babu sallar da take farilla in ba sallah ta mi ba sallolin nan guda biyar su ne farilla to amma matsalar inda take ku ji wannan hadisin ma sai da aka ce duk wanda ya zo da wannan sallolin na farilla cikakku babu tawaya ana gane da kyau ko shine yake da alƙawarin Allah ya sa shi aljanna to wa yake da tabbacin duk sallolin da yake sun cika wa yake da tabbacin haka ba mai tabbacin haka ashe in ka san da baka da tabbacin sallolin gaba ɗaya sun cika kenan kana da buƙatar ka yawaita nafila domin in sallar farilla bata cika ba da me za a cika ta da nafila unzuru hal li abdi min tatawu shi sa so diwa nake cewa wallahi kai dole ne ma wanda ya san ciwon kai shi ya lazumci nafila domin sallolin na farilla ga sunan muna ta yi wata sallar kai a fara da kai haka a ƙare amma in yanka ka za a yi ka gayi wace sura liman ya karanta bayan fatiha ba ka gayi dan Allah ana samu ko ba a samu lasan da wuya ma a samu wanda zai tashi duk sallar da ake yi ana gani da kyau ko lasan mutaran sai ta ɓaci mutaran an daga gida an me yake da suna an dagule masa lamari ko wanda shi ne kenan ko ba daga gida ma wataran bisa hanya ma sai wani ya dagule maka lissahi musamman in taksi kake shiga ana gani da kyau ko wanda shi ne kenan na'am malam yace babun babun kamil witru babu mai bayani witri nawa ne ana gane da kyau ko ma'ana shi witri raka'a nawa ne حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية ونمتن دقا cikin mutanen ƙauye sa'alan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi ma'aikin Allah an salatin laili game da sallar dare faƙala bi usba'ihi haka da ai fa fa'ala sai yayi ma an yatsunsa haka matna matna raka'a biyu biyu ne za ka riƙa yi wal witru raka'atun min akhirin laili shi kuma witiri raka'a guda ce a ƙarshen dare ma'ana dai raka'a biyu biyu ne witiri ƙarshe sai ka cike da raka'a guda ita ce sallar witiri a nan ba a gai adadi ƙayyadadde ba malam yace haddathana abdurrahman ibn al-mubarak haddathani quraish ibn hayyana al-ijli haddathana bakr ibn wa'il an az-zuhri an ata ibn yazid al-laythi an abi ayyuba al-ansari qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-witru haqqun ala kulli muslimin shi wutiri haƙi ne akan kowanne musulmi faman ahabba an yutira bi khamsin wanda yaso yayi wutri da raka'a biyar falyaf'al yayi wa man ahabba an yutira bi talatin falyaf'al wanda yaso yayi wutri da raka'a uku to yayi wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al wanda yaso yayi wutri da raka'a guda to shi ma yayi to kenan dai kun ga yan uwa masu girma ita sallah ta wutri ƙasa na adadi shine raka'a nawa guda sama kuma fa sama kuma fa inda kun gane darasin da gabata za ku bani amsa mai kyau na wance yace ba da iyaka to wani fa a goma sha biyu to kaji inda ya kun gane darasi na gaba to za ku ce ba ta da iyaka a magana mafi inganci amma za ku ce a magana mafi inganci ba ta da iyaka amma sai kuma a ce al'ahsan mutum ya sha ɗai don shi manzon Allah ya yawan mi ya yawan yi kenan sallar wutiri magana mafi inganci ba ta da iyaka a wajen adadi mafi yawa amma sai dai ka yi sha ɗai shi ya don shi manzon Allah ya yawan yi ko da yake ko an rawaito ya yi sha uku har ma sha biyar ma kamar da muka gama rawayoyi a can baya wannan shine kenan wallahu ta'ala ala a takaice dai wa masu girma waya za a ce alal akalla raka'a guda an baka dama maraka a guda ka yi da dare a ce mutum ya kasa yi wa zai gami miki hana mutane yin wannan rakoyin akwai kalma guda wadda ita kadai in ka gayi ta wadatar za ta hana maka wadda za ta gaya maka miki hana mutane yin sallar dare anya ko jazakumullahu khairan son zuciya in ka ce son zuciya ya wadatar domin komi raggancinka an baka dama kai sallar wuce don ko da zamna an ce ya halatta kai ka san dai komi raggancinka baka iya baka sa zama kai sallah ko komi raggancin mutum yana yin sallah da zamne son zuciya shi dai ne son zuciya shi ne shi yasa a hudu ba ta karshe da muka yi kamin ramadan maganar da muka liƙe da ita shine wannan baitin ko mu ce wannan ayoyin ana ganin da kyau ko yau mai yatadakkaru al-insanu ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى دون دي صورا سيوا غبان الله يهنا رايوار شي سن زوتيا يهنا سن زوتيارسا زوتيارسا يهنا كانسا سن زوتيا kun ga sai da Allah ya dame da wannan fa innal jannata hiya al ma'wa to aljanna ita ce makomarsa da haka son zuciya shine mafi girma a abin da ke amma in ba shi ba a ce raka'a guda alal akalla kuma an baka damar ko da zamna kai amma kaga akwai mutanen da ba sa yi son zuciya ne shi yasa wani mai hikima yake cewa sinin nafsa amma abaha warfadil hawa fa innal hawa miftahu babul mahaliki ra'aytu al hawa sahla al mabadi ladhizuha wa uqbahu murru at ta'mi dunkul fawaidi yace ka hana kanka son zuciya domin son zuciya shine kowa ta halaka yace shi son zuciya harkonsa da dadi amma karshensa da da daci ma'ana karshensa na dama ce Allah ka ba mu ikon hin karhin zuciyoyinmu son zuciya bacin zuciya son rai bacin rai duk wanda ya bi son ransa to zai ga abin da ransa ba zai so ba babu ma yuqra'u fil witri babu mai bayanin abin da ake karantawa a sallar witri to kun ga wannan littafin daki daki yake yake bi an ce ga adadin rako'in da za ka yi to haka me za ka karanta a ciki gashi shi ma haddatana Usman ibn Abi Shaybata haddathana Abu Hafsin al-Abbaru ha'un wa haddathana Ibrahim ibn Musa akhbarana Muhammad ibn Anas wa hadha lafzuhu عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بي manzo Allah ya kasance yana wutiri da sabbi hisma rabbikal a'la wa qul lil ladzina kafaru ana nuhin qul ya ayyuhal kafirun wallahu alwahidus samad da kuma suratul ikhlas qul huwallahu haddathana ahmad ibn abi shu'aib haddathana muhammad ibn salama haddathana khusayf عن عبد العزيز بن جريج قال سألت عائشة أم المؤمنين na tambayi Aisha uwar mumunai bi ayi shay'in kana yutiru Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ni manzo Allah ya kasance yana wuce fa zakara ma'anahu sai ya ambaci ma'anansa qala yace wa fi thalithati a raka'a ta uku yana karanta qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini qul huwallahu ahad da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas wannan shine abin da ake karanta a sallar witri mafi yawanci manzo Allah yana raka'a uku ne a sallar witiri ma'ana in yi raka'a biyu biyu biyu biyu biyu sai ya liƙe da raka'a uku to raka'a uku wanda yake witiri da su raka'a ta farko yana karanta sabbi ta biyu sai ya karanta kulya ta uku sai ya karanta qul huwallahu da falaki da nasi wata ran kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu raka'a ta farko kuma sai samu wata sura wadda ba sabbi ya karanta ba raka'a ta uku sai karanta qul huwallahu ita kadai ana ganin da kyau ko kenan mutun ya rika shaccan zawa shi yayi kenan a wajen sallar tarawih wajen sallar qiyamul layli ba dole ba wajen wutiri kullun sai ka karanta qul huwallahu da falaki da nasi yana da kyau mutun ya rika lura da halin mutane idan kaga an jima a sallar to wajen wutiri sai ka takaita karanta qul huwallahu kawai ko kuma in kana so kai kai kai doguwar addu'a alqunutu kenan sai kai kulhu wallahu ita kada in yaso sauran tsayuwar sai a bar ma addu'a wannan duk yana daga cikin al-iqtisadu fil ibada me yake da suna economy san ko a cikin ibada akwai economy ana ga yanda ke ko malai ce babul qunut fil witr babi mai bayani akan al-qunut fil witr ta an zo wurin shine addu'a a cikin sallar witri alkunuti ita ce sallar dai ake yanzu misali a wajen tarawih da kiyamun laili kala biyu ce za mu gansu akwai alkunutu fil witr akwai alkunutu fil fara'id ana kuma akwai alkunutu kunutun nawazil wadda ita ce asali ta ta fara'id za mu gansu da ma'anoninsu da kuma inda ake yin su nan malam ya ce fil witr kenan ta witri ce zai yi bayani banda ta annawazil ko kuma a filfara'id kenan yanda ake yin alkunutu a witiri ko abin da ake faɗi a ciki حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواش جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحواري كحورائي قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر manzo Allah ya koyar da ni wasu kalimomi da zan yi a cikin sallar wutiri qala ibn jawwas ibn jawwas yace fi qunutil witr yana nahin a cikin alqunutu addu'a ta witri Allahumma hdini fi man hadaita ya Allah ka shirye da ni wannan addu'ar kuna shin ana yawan yin ta ko ni wannan addu'ar ga ga sallar abu na haddace ta tun muna yan kanana muna shin ana yawan yi mafi yawancin addu'o'in witri ni ban taba zama na koyi ko guda ba duka wajen saurari na iyasu wannan yana nuna amfanin sallah bayan bayan limami kenan akwai surori na alkur'ani da yawa wanda su ma duka tun muna yan yara tun kahin mu kai surorin muka haddace su misali akwai wata sura da ma'aifinmu da yake ma'aifinmu limami ne kuma nike ladanci lokacin yana raye ina dan kuzuzu akwai sura da ma'aifinmu yake yawan karantawa ita ce wannan sura kuma wannan ayar da nake yawan so sosai لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم wannan ayat tsoho yana yawan karanta ta musamman a lokacin witiri da yake tsohon mu gaskiya suna dan gaugawa wajen witiri su ba su bata lokaci amma ba akwai natsuwa amma dai ba a bata lokaci a witiri ana iya yi fatiha a jawo aya guda a tai to daga cikin su daga cikin ayoyin da yake jawo laqad ja'akum rasulun min anfusikum to dai kun ga ayi ta aya ce wadda ta mahi wata sura tsawo ko ina ga tahi tahi ina atina tsawo to wannan shine kenan to a takeice Allahumma hadini fi man hadaita na daga ciki Allahumma hadini fi man hadaita ya Allah ka shiryar da ni daga cikin wanda ka shiryar wa afini fi man afaita kuma ka bani lahiya daga cikin wanda ka ba lahiya ma'ana ka sanya ni daga cikin wanda zaka ba lahiya ko wanda ka ba lahiya lahiya kuma ta duniya da lahira wa tawallani fi man tawallaita kuma ka jibince ne daga cikin wanda ka jibinta idan aka ce jibinta shine Allah ya kasance mashibincin lamurranka wa barik li fi ma a'taita kuma ka sanya mini albarka a cikin abin da ka bani wa qini sharra ma qadaita kuma ka tseratar da ni sharrin abin da ka hukunta mini innaka taqdi wa la yuqda alayka domin Allah kai kace hukuntawa ba ba a yin hukunci akan ka wa innahu la la yadhillu man walaita kuma lallai shi duk wanda kashibinta baya kaskanta wala ya'izzu man adaita kuma duk wanda kai adawa da shi ba zai taba daukaka ba tabarakta rabbana wa ta'alaita albarkokinka sun yawaita ya ubangiji mu wa ta'alaita kuma ka daukaka wannan addu'ar ko ita kadai mutun ya karanta a wajen sallar wutiri ta wadatar duk wata bukata ta duniya da lahira tana cikin wannan addu'ar idan Allah ya jibince ka aika huta kenan ba dole ba sai limami ya sha mutane ana ganda ke wasu hassuna dangwashi a wajen sallah shi yasa manzo Allah ya kasance zamu gani akwai akwai babi na gaba bayanin ladubban addu'o'i za a fa'idantu sosai a wannan babin ladubba na addu'o'i wanda in muka yi za ku gani bari mu karanta ko da hadisi biyu da sauri sai mu tsaya tunda masu kyamara sun fara sun fara nuni حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه قال في آخره قال هذا يقول في الوتر في القنوت يعني فتنون أدوار الوتر نقنوت أو أقنوت توتر ولم يذكر أقولهن في الوتر شي أرواية شبه أن بتشوى من زعل يكوي من إن قيس أو وتر قال أبو داود أبو الحوراء ربيعة بن شيبان حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن ع... عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره من ظل الله ينتي وأكشن وترنسا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك يا الله إنا نمن سرنك ككارني دقهوشنك تهنير يردرك wa bi mu'afatika an uqubatika ka kare ni daga uqubarka ta hanyar yahiyarka wa a'udhu bika minka ina neman tsarinka akan kanka ya Allah la uhsi sana'an alayka bazan bana iya kididdige yabon da nake maka anta kama atnaita ala nafsika lalle kai Allah kana kamar yanda ka yabi kanka qala abu daud هشام أقدم شيخ لحماد وبلغني أن يحيى بن معين أنه قال لم يروي عنه غير حماد بن سلمة با wanda ya rawaito daga Isa in ba Hammad ba qala Abu Dawud rawa Isa ibn Yunus an Sa'id ibn Abi Arubata an Qatadah an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza an abihi an Ubay ibn Ka'b anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata ya'ni fil witri manzo Allah yayi al-qunutu a witri قبل الركوع كامل الركوع قال أبو داود وروى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروي عن حفص بن غياث عن مسأل عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع مزا الله ياي القنوت أو وتر كامل ركوع قال أبو داود حديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القنوت ولا ذكر أبيا شيء رواية سبي أنبتي القنوت با كما بأنبتي أبي با وكذلك رواه عبد الأعلى ومحمد بن بشر العبدي وسماؤه بالكوفة مع عيسى بن يونس جنس أكوفة نتارد عيسى بن يوسف ولم يذكروا القنوت kun busu ambaci alkunutu ba a riwayarsu wa rawahu aidan hishamun ad-dastawai wa shu'batu an qatadata wa lam yadhkuru alkunuta wa hadithu zubaydin رواه سليمان الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبي سليمان وجرير بن حازم كلهم عن زيد عن زبيد دكان يسدق زبيد لم يذكر أحد منهم القنوت باب وندي أمتي القنوت إلا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد فإنه قال في حديثه إنه قنت قبل الركوع الرواية سيأتي manzon Allah ya alkunutu kamin rujutai ruku'i ne qala abu daud wa laysa huwa bil mashhur min hadithi hafs amma wannan hadisin bai shahara ba daga daga daga hafs nakhafu an yakuna an hafsin an ghairi mis'al muna tsoron dai hadisin ya kasance daga hafs ne ba daga mis'ar ba qala abu daud wa yurwa anna ubayyan kana yakunutu fi nisfi min shahri ramadana an rawaito cewa ubay ya kasance yana alqunutu a rabin me yake da suna fi nisfi min shahri ramadana a kwanaki guda goma na tsakiyar watan ramadan yake yin alqunutu ana gayin da kyau ko حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر دور روايوي ني دم إيدا سو حديث غدا ني هدوكا دور روايوي ني وإنكا حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر أخبرنا هشام عن محمد عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم أبي بن كعب يا مسلمان يعني في رمضان يعني أتكي رمضان وكان يقنط في النصف الآخر من رمضان سيدي شي القنوت شي عربي نا ƙarshen ramadan yake yi حدثنا شجاع بن مخلد حديث بين انجنت حدثنا شجاع ابن مخلد حدثنا هشيم أخبرنا يونس ابن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب عمر بن الخطاب يا هذا متاني أكن ابن أبي بن كعب مسلمانتي أصلى التراويح فكان يصلي لهم عشرين ليلة سيكسنتينا مسو sallah ta tarawihi kwana guda ashirin na harkon ramadan wala ya kunutu bihim illa fi nisfil baqi sai dai baya alkunutu sai dai goma na tsakiya ma'ana goma na tsakiyar ramadan fa idza kanat al ashr al awakhir takallafa idan kwanaki guda goma na karshen ramadan suka zo takallafa yana boyewa ya shiga itikafi fa salla fi baitihi sai ya rika sallah a gidansa fa kanu yaquluna shi suna sai suka sake suna cewa abaka ubayyun kai ubay ya tsere ya bar mu ubay ya bar hutowa sallah qala abu dawud wa hadha yadullu ala anna alladhi dhukira fil qunut laysa bi shay'in wannan yana nuna cewa abinda aka ambata na al qunutu laysa bi shay'in ma'ana ba dalili bane wa hadhani al hadithani yadullani ala da'fi hadith ubay wannan hadisan guda biyu suna nuna da'ifancin hadisin ubay annan nabiyya qanata fil witr akan cewa manzon Allah ya al qunutu a witri a takaice wannan ruwayin gaba ɗaya abinda suke nunawa alƙunutu mafi inganci su ne wannan guda biyun Allahumma hadini fi man hadaita Allahumma inni a'udhu bika min dhaka min sakhatika sannan kuma yana nuna alƙunutu ana yin ta ne kamin aje ruku'i ana ga da kyau ko alƙunutu ta witiri magana mafi inganci ana yin ta ne kamin aje ruku'i ba sai an dago daga ruku'i ba sannan ayi addu'a ana ga da kyau ko insha Allah gobe za mu kara za mu kara bayani akan wannan mas'alar ta alƙunutu wurin da ake yin ta ma magana mafi inganci kamin aje ruku'i ake yin alkunutu amma alkunutu ta wutiri akwai wadda ake bayan dago daga ruku'i ita kuma hukuncin ta daban yake zamu ganta a gobe in Allah ya so anan zamu dakata ki ne uwa masu girma inda muka samu daidai Allah ya babu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana a takaice dai a yau mun ji kwadaitarwa akan kula da sallah ta me sallah ta me ta wutiri kuma babban abin da zai taimaka maka a sallah ta wutiri muka ce saba mami son zuciya in aka ce kuma sallah ta wutiri qiyamul laili da sallar tarawih duka suna a ciki Allah ka ba mu ikon yi inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah sai gobe Allah ya so alaikum